بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci macin juma'a sha hudu ga watan ramadan a shekara ta 1435 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine 11 ga watan bakwai a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da darussanmu na ƙoƙarin fahimtar maganar Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani wato daga littafin malam abdurrahman bin nasir as-sa'idi za mu tashi yau sabon darasi ba tare da maimaita wani abu na abin da ya gabata ba kasancewar mafi yawan abin da nake gani na fa'idoji sun shigo cikin darasinmu na jiya na aka karmu ɗau lokaci a kansu Allah subhanahu wa ta'ala na cewa alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗannan da suke ba da dukiyoyinsu akan hanyar Allah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى sannan kuma ba sa biyar da atba'u daga atba'a ba tabi'a ba ne atba'a ka biyar da wani abu wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kai wani abu ka bi bayansa da abu kaza shi ake nufi da atba'a ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى sannan ya zama ba sa bin bayan taimakon da suka bayar don taimakon addini ko sadaka ko wani da suka biya wani abu dai na dukiyarsu to ba sa bin bayan wannan da gori shine manna wala adan ko ta cutarwa duk za mu zo mu ji abinda malamai suke nufi ko Allah subhanahu wataala ke nufi da wannan kamar da malamai suka bayyana to yace wanda suka yi wannan sakamakon su shine lahum ajruhum inda rabbihim zaka ce alladhina can mubtada ne khabar ɗinsa shine wannan lam la- jarun wa majrur na lahum lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun suna da ladan su Allah zai aje shi a wurinsa ko yayi iltizami ya dauki nauyin zai basu wala khawfun alaihim kuma sannan babu tsoro a kansu cikin abin da zai zo musu nan gaba wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba bisa abin da ya gabata qaulun ma'rufun wata magana ta alheri mai kyau wa maghfiratun da kuma gafartawa laifi in an maka ko wata mummunanawa khairun min sadaqatin yatba'uha adha wannan yafi a ce ka bada sadaka sadakar da zaka bi bayanta da wata cuta wallahu ganiyun a halim Allah kuwa mawadaci ne ba bukatar komai daga kowa ba bukatar komai daga komai sannan kuma shi halimun ne ba mai gaggawar yi wa mutane azaba bane duk da yana da iko akan haka shine malam mai hakuri to malam sa'id yake cewa ai alladhina yunfiquna amwalahum fi ta'ati llahi wa sabilihi waɗanda suke ba da dukiyarsu cikin hanyar da'a ga Allah da kuma hanyar sa dai kamar da muka bayani a jiya me ake nufi hanyar da yake akwai ikhlasi ga Allah kuma hanyar da yake akan shari'ar Allah ne ba saban Allah ba ba wani abu ba wato akan taimakon addinin Allah a- ba sabansa ba ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه kuma sannan ba sa biyar bin bayan wannan ciyarwar ko taimakon da suka bayar da wani abu da zai rage mata daraja ko kuma ya bata ta ma gaba daya ko ya rage mata ladanta shine yanqusuha wa yufsiduha ko ya bata ta baki daya na daga me na daga almanni gori ka bayo mutum abu kai masa gori a alal munfaqi alaihi ya zama kai gori da wannan abin akan shi mutumin da ka bashi abin shine al munfaqi alaihi wanda aka ci da shi din bil qalbi shi wannan gorin ko dai ya zama a zuci ka rika alfahari da abin aw bil lisani ko da harshenka bi an yu'addida alaihi ihsanahu wato rika lissafa masa alherin da ya masa nan fa ni ne ma kaza ni ne ma kaza ni ne ma kaza wani shine yu'addidu ya rika lissafawa yace lokaci ka tuna fa lokacin da ka zo ba mai sauraron ka duk garin nan ba wanda ya kula ka sai ni an yi kaza an yi kaza ni ne fa ne ma kaza to wani shi ake ce mu gori duk wanda ya bada taimako sannan ya irin wannan to za mu je sakamakon sa a sannan sai yake cewa bi an yu'addida alaihi ihsanahu wa yatlubu minhu muqabalatahu ya rika neman kuma cewa shi ma ya samu sakamakon wannan ko kishiyar wannan daga gare shi ma'ana kai abin da ke fuskantar wannan me yake fuskantar wannan ma'ana shi ma ya saka masa akan abin da yi ma'ana yana gaya masa cewa ni ne fa ne ma kaza to kuma yau ni ne zaka kyale kai kaza daga lokacin da shi mai bukata yake halin bukata na'am ka taimaka masa to amma ba ka da dalilin da zaka zo ka rika cewa to lokacin ni ma fa lokacin da na shiga irin wannan halin ni ne ma kaza ni ne ma kaza ni ne ma kaza kamar da dai kuke faɗi cewa ai maka rana kai wa mutum dare to ranar ka da kai kai don Allah ne yawa shi kuma darensa da yayi maka haka yayi bai kyauta ba amma kai kada ka nemi rana dan kai rana idan kuma an maka dare ba laifi aka yi maka a bangaren ka baka nemi agun Allah subhanahu wataala yawa Allah mu ke kyauta to sai ce wala aziyatan lahu qawliya aw fi'liya haka nan ko cutarwa cutar wannan da baki ko kuma a aikace cutarwa ta baki misali kana zaune yana zaune a cikin mutane sai ka rika bada labarin ai abu kaza din da ku gani gashi wani wani ya samu kaza ya samu ka ai ran nan yazo yana ta abin nan wallahi to ka san abin sai kana tausayawa irin su sai ne masa kaza wannan cutarwa ce yawa ka gaya wa mutane cewa kai ne kai wa wani abu kaza ko da za ka faɗa cikin wani eh, hali na natsuwa da nuna cewa ai ka kyauta wannan cutarwa ne saboda lokacin da ka yi masa shi kaɗai da kai da shi da kai kaɗai babu wanda ya sani sai ubangiji kai kuma kayi ne domin allah ya baka lada to bai kamata a ce ka ɓata aikinka ka zo kana wannan wato ba da labari domin shi ɗin ya samu ƙasƙanci ba saboda me domin daga ran da mutum ya san cewa abu kaza din nan na gani abun wani a ashe dama wani ne ma ba shi zo di yana wani burga kaga ya cutu yawwa ba ruwanka da sirrinsa ba ruwanka ko kaga abu kaza a wurin wani wani ya yi keke wani ya yi gida wani ya kaza a ta cewa to yanzu haka wani ne wani ne ko kuma shi ya zo ya bada labari ainihin ya zo ya rasa yadda zai wallahi duk wurjan da haka dai muka tausaya masa aka dan sama masa wannan bai kamata ba bai dace ba ya ce fa ha'ula'i wanda ba sa wannan to lahum ajruhum alla'iqu bihim suna da ladansu da ya dace da su wala khawfun alaihim kuma babu wato wani abin tsoro a kansu na abin da zai zo musu nan gaba wala hum yahzanun ba za su kuma samu damuwa da bakin ciki ba bisa abin da ya gabata a baya fa hasala lahum alkhairu kun ga kenan alheri ya samu gare su wanda fa anhum sharru sharri kuma ya tafi domin sharri babu sharri irin kai aiki kana sa ran kayi don Allah sai kiyama ta tashi sai an nuna maka ashe ba kai don Allah ba ba sharri irin wannan ka sa ran abu kaza zai yana cikin ayyukan alherin da za a sa ka a aljanna saboda su sai Allah ya bayyana maka cewa a'a dama can ba don Allah kai ba da aka tafi ba kuma ta hadithin nan ba da sahih da muslim roto a cikin sahihin sa hadithin Abu Huraira na mutum uku da za a fara rura wutar jahannama da su wanda dai duk kukan ku kun sha wa'azi da shi a mutum da mai karatu mai ilimi da Allah zai tambaye shi kai ku a rayuwarka mai kai yace ya Allah na yi ilimi na karanta alkur'ani na karantar da mutane Allah ce ƙarya kake kayi ne don a ce maka makaranci kuma an riga an faɗa kaga kenan ma'ana lada babu na biyu wanda zai zo da dukiya ya ci da dukiyarsa Allah tambaye shi mai kai ya ce ai wallahi duk wata kofa ta taimaka wa addini ba wanda na bari din na taimaka sai Allah ce a ina lokacin da ka bayar din ka bayar ne da mutane su ce a wani ko mai kyauta ne ai duk garin nan ba mai ba mai sakin hannu irin sa wannan kalmar kake so a gun mutane kuma su sun faɗa Allah kuma ya sani haka sai a yi jahannama da shi aikin sa dai babu sai wanda ya mutu a wajen jihadi Allah ya tambaye shi mai kai ce wallahi ya je jihadi an kashe shi ma a hanyar Allah sai shi a kayi ne domin mutane su yawa na kogwarzo ne ba shi da tsoro daga an ce a fito za ga shi ne a sahun gaba Allah ya sani a zuciyarka dan a faɗi haka kai don haka sai Allah ce kuje da shi wutar jahannama mutane dan su yayi kuma su sun riga sun faɗa a nan dai ba shi da sakamako to yan Allah wani sharri ne kai wannan da haka mutum ya kiyaye duk abin da zai kai don Allah wato duk abin da mutum zai yi yayi don Allah li'annahum amilu amalan khalisan lillah su waɗancan da ba sa wannan gori din sun yi aikin su aikin da yake tsaftatacce tsantsance wanda aka tsantsance shi lillahi domin Allah saliman min mufsidat wanda ya kubuta daga wato dukkan abubuwa da suke bata aiki to sai Allah ce qaulun ma'rufun kai magana fata alheri mai kyau shine qaulun ma'ruf ai ta'rifuhu qulubu wa la tunkiruhu magana ta alheri wadda zukata suka san ta ba sa inkarinta wa yadkhulu fi dalika kullu qawlin karim duk wata magana mai karimci mai kyau ta shiga cikin wannan wanda yake ma'ana kullu qawlin karimin fihi idkhalu sururi ala qalbi muslimi duk wata magana mai karimci mai daraja wadda ke taimakawa wajen shigar da farin ciki a zuciyar wani dan adam musulmi to ta shiga cikin abin da ake cikin ƙaunin ma'aruf ka faɗi in ɗan uwanka yi ma sallama ka ce wa alaikumus salam ƙauli ne ma'aruf kana so ka tambaye shi wani abu ka yi magana cikin natsuwa ƙauli ne ma'aruf ya zo yana tambayar wani gida bai sani ba ba za a ce masa da Allah wuce ka tambaye wasu wuce a gidan wa kake tambaya kai masa magana a hankali ƙauli ne mai ma'aruf kowace magana da za ta sa ɗan adam ransa ya ji daɗi to ƙauli ne ma'aruf nan dangane da abin da ya shafi taimako mutane ana zuwa musu taimako yau da kullum kowa da irin halinsa akwai ɗabi'a ta ɗan adam wadda dama muna da labarinsa kuma ba wani ɗan adam ɗan mu ne ɗan adam ɗan adam baya son a zo a roƙi abin da ke hannunsa kana roƙar abin hannunsa to ka samu ka shiga hanyar da za ku ɓata da shi wannan kun sha jin magana a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ko ya saba wa ɗan adam a nan cewa shi yana jin haushin wanda baya roƙonsa mutumin da zai rufe kansa ko don girman kai ko don gafala shi ba zai ɗaga hannunsa ya roƙi Allah ba to ba mutumin da Allah ke fushi da shi irin wannan ko in ce yana cikin mutanen da Allah ke fushi da su Allah kiyaye mu amma dan adam in dai zaka zo kofar gidansa kana son kaza to ba zai ji daɗi ba ɗabi'arsa ce haka ba zai ji daɗi ba ka zo yau ka zo gobe musamman a ce ka zo yau gobe ma ka dawo tun yana cewa a amsa masa sallama a zo a ganshi a ba da taimakon wataran sai ya ce kai da Allah ku ce masa na gaji ko in ya zo ma wani ma ya ƙarya ce ku ce ba na nan saboda me baya so ya ce maka to duk waɗannan abubuwan da ka zo ka bayar kuma ka zo wataran kana ba da labari ka cutar da mutumin da ka bashi ko kuma ka riƙe masa gori a gabansa kana lissafa masa ba ni ne nema kaza ba ba ni ne nema kaza ba to maganar alheri ka ce bawan Allah dan Allah kai haƙuri yau ɗin nan dai da ka zo ba zan ma ƙarya cewa ba da shi ba abin da ke hannuna akwai abin da na tsara zan yi da shi don Allah kai haƙuri wannan maganar to ta fi ka ba da sadaka ka je ka yi gori shi ne abin da Allah maɗauki ke faɗi Allah ƙaunin ma'arufun wa maghfiratun da kuma gafara khairun min sadaqatin yatba'uha adha ya fi a ce ka ba da sadakar da zaka zo kana cutarwa a bayanta mun fahimci abin to sai ce wa yadkhulu fihi raddu sa'ili bil qawlil jamili shine abin da na faɗa daga cikin abin da ke shiga wannan shine kame da mai roƙo wanda ya zo tambayar wani abu ko mai bara ko kuma dai ya zo ya ce a taimaka masa da wani abu mun san abu gumba haushe akwai maroƙi daban mabarashi daban mai neman taimako daban ko duka za ka iya sa su layi guda amma mai roƙo ana nufin wanda ya ɗauki roƙo sana'a wanda ya ɗau roƙo sana'a wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a ce ba ka da sana'a sai ka kullun aikin ka shine kai wani ihu ka ziga shi ka faɗi abin da ba haka yake ba dangane da shi dan ya baka abin da zaka ci wannan hanyar Allah bai yarda da ita ba mutum ya je nemi abin da zai yi ya ci abinci haka nan mabaraci bara ita ma in ta zama sana'a tun ya zama ba shi da aikin yi illa kullum ya je ya bara don ya tara ya sake tarawa ya sake tarawa wannan shi ma ba sana'a bace da Allah yadda da ita amma neman taimako mutum ya shiga matsala kuma an rasa yadda za a yi ya nemi al'umma su taimaka masa saboda fita daga wannan matsalar sannan ya ci gaba da neman abin da zai shi wannan ba ta da laifi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan mun san hadithai a wannan babin duk ba sai mun tsaya akan su ba saboda lokaci to Allah madauki ya faɗi cewa ainihin abin da malami ke cewa wa ya dukulu fihi raddu sa'ili mai tambaya lokacin da zai zo ya ce a bashi kame da shi shine raddinsa ka sallame shi bil qawli jamili da magana mai kyau mai daɗi wa du'a ilahu da kuma addu'a gare shi kaga wannan shi ma yana cikin abin da ba ma yi in wani matukar abin da zai ce da Allah malam ya haƙuri shi kenan abin mun saba da wannan to wannan din tafi in kuma ka ƙara ne masa addu'a cewa Allah ya buɗa maka Allah ya sare maka kai masa addu'ar Allah ya kawo ran da kai ma za ka bai wani mu riƙe musu wannan addu'ar tunda kullum na sha gaya mana wannan la'alla har kun gaji da jinsa aƙidan nan da ake cewa aƙidar Allah ba ku musamu wannan mummunan halin na bahaushe wanda a duniya ban san wani mutum mai wannan halin ba in ba bahaushe ba ai kun sauna aƙidar Allah ba ku musamu me ma'ana Allah ba ku musamu za a samu wanda cikin kuma ya rubutu akan wannan fikirar alaba ku samu tarihin ta ina aka samu ta me yasa muke yin alaba ku samu mu Hausawa me in ka ce alaba ku samu me ma'anarta kamar kana gaya wa Allah ne ya Allah ni fa na rufe kofar fata daga wurin ka ba za ka ban ba su wani kake baiwa ina nan ina jira ran da ka ba su na samu ta hanyar su kun ga wannan magana ce marar kyau ake gaya wa Allah bai kamata ko Allah a gaya masa wannan maganar ba Allah kofarsa a buɗe take ga kowa babu wasu mutane da ya ware su kaɗai har abada su ne masu kuɗi babu wasu mutane da da'iman har abada ba za su taɓa shiga talauci ba babu wasu kuma wanda aka rubuta da'iman tun daga farkon rayuwa har abada ba wani alheri da zai same su Allah ba haka yake abu ba abunsa ya sanya shi mene duwal mai ma'anan duwal ana jujjuya shi ne yau wannan yana da shi wata ran ya rasa wannan ba shi da shi wata ran ya samu wannan makaskanci ne wata ran Allah ya ɗaukaka shi haka lamarin Allah yake to ashe in muka fahimci wannan mun san a ina ake samu kenan gun Allah to don me zaka koma ka kashe kanka ka kashe zuciyarka ka koma makaskanci a zuciyarka ka kaskanta a gaɓuɓɓanka ka kaskanta a kayan da kake sawa ka kaskanta ba za ka tambaya ka roƙa a gurin Allah ba ya Allah duk wanda ka bashi dukiya kai ne ka bashi ba haihuwarsa aka yi da ita ba ya Allah karka hana ni ni ma ka bani abin da zai bani wato zai fitar min ko in fita daga kaskanci ka bani abin rufin asiri ka taimake ni da kaza da kaza da kaza ka yi ka gani amma in kullun zuciyarka wai tunaninka to yau Allah samu fita masu samun su bamu wannan ba ta da kyau duk mai bara kuma ai tunaninsa kenan saboda shi ya gama tsammanin cewa a duniya zai iya zama wani abu tunaninsa shine Allah ya sa ko Allah ya koro haka masu ce Allah ko koro na annabi ya bamu kai ma na annabi ne da mai barar da mai bayarwar kowa na annabi ne duk musulmi na annabi ne don haka mu roƙi Allah maɗaukaki wanda ke baiwa duk na annabi shi ba ku sani ba ma Allah har wanda ba na annabi bai na ba shi ga kafirai nan da yawa sun yi kuɗi sun mallaki abubuwan da musulmi da yawa ba su da shi akwai wannan ko babu Allah yana son su ne ko baya son musulmi ba haka bane don haka abin yana da alaka ne da abin nan da nake gaya mana kullum al-asbab ad-dunyawiyya sabubba na duniya da su Allah ya raba mu tawakkali mu yi shi amma maganan nema yadda wane yake nema da zafin nema da menene dukka je kai kada ka zauna da kaskanci a ce kullum yau sai a baka yau a baka yau a baka karate da wani har ka rika jin haushin sa wai bai taimaka ma ba ko ba mu da irin wannan abu yanzu muna da mutane a wurare da yawa da ba su da aikin yi kuma akwai damar su iya zuwa su nema da naci su nema da naci da roƙon Allah su shiga wannan ofis su tambaya nan su tambaya nan kuma Allah madauki zai ba su ba wasiƙa aka zugo daga aka zuro daga sama cewa da wane da wane da wane ba za su samu aiki ba har abada ba wanda ya san wannan abu Allah ne ya rubuta abinsa a rubuce ba mu sani ba kila Allah ya rubuta wani zai zama shugaban kasa a nan wurin Allah ba mu mu sani ba ko ba haka bane amma kullun ka rika nesanta ba za ka zama komai ba ba zan zama komai ba ai wannan a ina wannan ai naku ne mu yafi karfin mu wannan mutuwar zuciya ce tashi ka nemi duk abin da dan adam zai je wani wuri ya nemo je ka nemo rike fayil ɗinka daga nan zuwa Abuja kar ka zauna ka rika jin haushin yayanka bai samun ma aiki ba wani bai samun maka kaza ba ina ruwanka da wani tashi da zuciyar da Allah ya baka je ka inda ake samu je ka nemo ka yi karatun na farko ka rike takaddunka ka je ka nemi admission ka je ka nemi aiki ka yi da kanka yadda ba wanda zai zo nan gaba ya maka gori ba ya fi daɗi ba a zuciyarka to don me za ka zauna kullum kana jin haushin wani bai min kaza ba bai min kaza ba kawai saboda gani cewa wane yanzu yana matsayi kaza ni ban samu wannan matsayin ba kuma shikenan na rufe kai na kofa wannan baka kyautawa Allah ba Allah bai kamata ka yi masa wannan abun ba ka yadda cewa zai baka kamar yadda ya bai wani bal zai iya baka fiye da yadda ya bai wani mutane nawa ne muka gani yaran wasu Allah kuma ya zo dora su akan wasu haka ne ko ba haka ba to don me za mu ɗauki kaskanci haka kawai mu dora wa kanmu arzikin nan na Allah yana nan a bayan ƙasa wani yana nan a cikin ƙasa mu tono shi mu aiki mu sha wahala mu samu kamar yadda wasu suka sha wahala suka samu da haka in dai ana yi dan adam zai yi ya samu to karka rufe kanka kofa da aqidar Allah ba ku mu samu Allah ya raba mu da ita Allah ya bawa kowa mu je sai ce wa maghfiratu da kuma gafara liman asaa ilaika ga duk mutumin da ya munana maka bi tarki mu'akhadhatihi da barin wato kama shi da laifi wal afwi anhu da kuma yi masa afuwa wannan ya kawo surorin magfiran ne ma'ana ka yi gafara ga wanda ya munana maka ta hanyar me ka cancanci ka kama shi da laifi sai ka shuru ka kyale ka cancanci ka ga laifinsa sai kai afuwa kai rangwame shine wannan abu wa yadkhulu fihi to zan shi zai kawo mana kuma abinda za a iya fassarawa karkashin wannan kalmar ta magfira da kuma afuwa din sai ce wa yadkhulu fihi al'afu amma yasduru min as-sa'ili mimma la yanbaghi irin abin da zai fito daga ko bakin ko aikin shi mai roƙo ko mai tambaya wanda zai zo yana tambaya abin da zai fito daga bakinsa na kalmomi wanda za su bata maka rai to kai haƙuri da su wannan da kai da wato gwanda kai wannan da ka je kuma ka bashi kana masa gori musani ko kun gane nan guri ma'ana qaulun ma'rufun ai kun gane shi magana ta alheri shine me ka ce masa da Allah ya haƙuri babu kuma ina roƙon Allah maɗauki ya taimake ka kai ma Allah ya baka wannan ita ce qaulun ma'ruf maghfiratun in ya gaya maka wata magana ko ya yi maka wani naci ko ya zo ya wuni a kofar gidanka ka gaya masa magana ka yafe masa ka kau da kai daga wannan abin da ya yi ka tafi ka kyale shi ba tare da ka cutar da shi ba ka zage shi ka ci masa mutunci to wannan shine abin da ake so wanda ka yi wannan da ka je a ce ka sa hannu ka bashi ka tafi kuma kana gori kana kunkuni mun fahimci wannan abin wanda kar kai wannan Allah sa mu gane sai ce wani kulu fihi al'afu amma yasduru min as-sa'ili mimma la yanbaghi fal qawlu al ma'ruf wal maghfiratu a magana ta alheri da kuma yin gafara khairun min as-sadaqati allati yatba'uha adha tafi alheri daga ka ba da sadakar da zaka bi bayanta kuma da wata cutarwa li'anna al-qawl al-ma'rufa ihsanun qawliyun domin kuma maganar da zaka faɗa ta alheri to kyautatawa ce ta baki ta ƙauli wal maghfirata ita kuma gafara ihsanun aidan shi ma kyautata ita ma kyautatawa ce ta hanyar me bitarkil mu'akhadha maimakon ka je ka ce zaka kai shi kara tunda yazo har ya gaya ma mun san wani lokaci akwai waɗanda suke zuwa a garin su nemi taimakon sai shi a togu ba Allah ne ya ba ku ba dan ku ba mu a haƙƙin mu ne a jikinku kaga wannan maganar kai an gaya maka mai za ka yi kai haƙuri yau karka zage shi karka ci masa mutunci kai haƙuri da kai in kai haƙuri akan wannan ya fi a ce ya gaya maka maganar ya ce haƙƙinmu ne a gunku dama kun sha jininmu kun yi kaza kun sace dukiyar jama'a da sauransu ka ɗauko ka bashi dan ka rufe bakinsa in ya tafi kuma sannan ka zage shi ko ka ci mutunci ka ce dama kaza da kaza to da kai wannan wanda ka yafe masa wancan abin da ya faɗa kuma ka tafi baka bashi ba kun gane abubuwan ai yawa ko dai ka bayar da ikhlasi ba tare da gori ba ba tare da cutarwa ba mun ji daya ko kuma ka ce yi haƙuri babu Allah ya baka naka in ma ya munana maka da baki ko da aikace kai shuru ka kyale shi ka yafe to wannan shine mataki na biyu da kai wannan gwanda kai na uku na ukun shine ka ɗauko ka ce to gashi nan je ka dai duk wanda ya wannan gashi nan je ka dai rufa mana baki to a bincike ikhlasi ba zan ce ba dan Allah ya ba amma galibi irin wannan yana biyo bayan ma'ana irin abin da na kuke cewa ne nacin ka yi yawa tashi ka tafi duk abin da ka kori mutum da shi don ya dame ka da naci to galibi ba a cika samun ikhlasi ba mun fahimci wannan abin yawwa an fi son ka ba da abin da zai maka amfani me kuke cewa hulan nan ta haji ne na'am tashi kafiya na ce ko kaga wannan duk kalma ce ta bahaushe wadda bata dace ba wata hula wata tashi kafiya na ce kawai ma'ana dan a huta da kai ka tafi to la'alla idan maka bayar domin ikhlasi ba sai mutum ya zama ba shi da ladan abin da ya bayar Allah kiyaye sai ce fal qawlul ma'ruf wal maghfiratu khairun min as-sadaqati allati yatba'u hadha li'anna al-qawl al-ma'ruf ihsanun qawli wal maghfiratu aidan ihsanun aidan bi tarki al-mu'akhadha wa kilahuma dukkanin waɗannan abubuwan biyu da ƙaunin ma'arufun da kuma magfira ɗin nan duka ihsanun ma fihi mufsid kyautatawa ce da ma fihi mufsid ai laisa fihi mufsidu babu wani abu mai bata ko mai lalatawa a ciki fahuma afdalu min al-ihsan bi sadaqati allati yatba'uha adha wannan abubuwan guda biyu ka yi su wato ka faɗi kalmar alheri ka kuma yafe wa kuskuren da ko wautar da mai tambayar ya maka ya fi maka alheri min sadaqati ko min al-ihsani a ce ka kyautata bis sadaqati lati yatba'uha adha da ka bada sadakar da zaka bi bayanta da wata cuta bi mannin aw ghairihi ko ta hanyar gori ko makamancin gori to nan sai sai wa mafhumul ayati mafhumi nan yana nufin me mafhumi wani mafhumi yake nufi yawwa mafhumul mukhalafa jayyid mun san mafhumul mukhalafa hmm me mafhumul mukhalafa ka san eh na kishiyarsa yawwa abinda ake fada daga dalalatin daga dalalan nassi wato fahwal khitab sabanin abinda yake bayyane a nassi sai ka fahimci kishiyarsa mu koma ayar mai Allah maɗauki ya ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kun ji fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗanda suke ci da dukiyarsu su ba da taimakon dukiyarsu fi sabilillahi sannan bayan sun bayar din ba za su biyo bayan wannan taimakon da gori ko kalmar cutarwa ba ko na aiki na cutarwa ba to wannan mutanen za su samu ladansu a gun ubangiji ana yi musu bisharar cewa nan gaba ba za su ga wani abun tsoro ba abin da suka bari a baya kuma kas su damu Allah ya ɗauki nauyin komai insha Allah ba damu wannan shine abin da Allah ke faɗa a wannan ayar to in muka fahimci saɓanin wannan tun da ce waɗannan su ne za su samu lada ashe kenan allazina yunfiquna amwalahum la fi sabilillah aw thumma yutbi'una ma'ana allazina yunfiquna amwalahum thumma yutbi'una ma anfaqu mannan wa adan nan duka cire na fiyu na fiyu ko me ya sakamakon su za a ce lahum ajruhum to laisa lahum ajr shine abin da shine ake nufi da mafhumul mukhalafa in an yanzu kun gane ma'ana ashe wanda ya ba da dukiyarsa ba dan Allah ba kuma sannan bayan ya bayar din ya zo ya gori ko ya cutar da mutumin da ya yi masa wannan taimako to ba zai samu lada ba a gun Allah wannan mafhumul mukhalafa kuru-kuru ko babu wata aya sariha akan wannan wannan hukuncin ya isa ya haramta yin gori bayan kayi wato taimako ballantana bayan wannan ayar kuma mun samu kurukurun umarni ya ayyu alladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kaga kaga an bayyana mana ashe al manni wal adha min mubtilati sadaqati ko mun fahimci wannan to shine abin da ke nufi da mafhumul mukhalafa sai ce wa mafhumul ayati anna sadaqata allati la yatba'uha adha shine ita sadakar da babu cutarwa da ta bi bayanta afdalu min alqawli alma'ruf wal maghfira to kun ji kuma wani wani mafhumin ne kuma banda wancan da na ambata mana shi ya kawo nan me yake faɗa wannan mafhumin a cikin wannan aya ta biyu ne da yace qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha sai yace mafhumin wannan ayar shine anna sadaqata kun dai rike wancan na farkon ku rike mafhumi na ɗaya kenan to mafhumi na biyu shine أن الصدقة التي لا يتبعها أذى صدقة ذا أباير بأبي باينتا دا شوتر وابا تو إتكما أفضل من القول المعروف والمغفرة تافي كبا متن حقولي كي مسا الدعاء يتفي داما منا عيني كو غانا ننتعي كو in kana da damar da za ka yi don Allah kuma babu gori kuma ka samu lada cikakke ka samu wannan alkawari da aka yi maka cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun to dan me zaka sauko kasa kace a'a bashi hakuri in ka bada hakuri babu kalmar wato ka bada kalmar alheri kuma kai masa addu'a in yayi cutarwa ma ka gafarta ka yafe masa ai ka kai alheri to alherin farko ka bayar ba tare da cutarwar ba tafi wannan qaulun ma'ruf ai kun gane tunda nan cewa akai qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ashe kenan as-sadaqatu allati la yatba'uha adha ita khairun min qawlin ma'ruf shine kawai abin da ake so ku gani Allah sa ana fahimta duka dai darasin yana koma mana yadda zamu mu'amala da juna yadda zamu mu'amala da juna wallahi in Allah ya hore mutum hakuri a duniyan nan Allah ya hore mu mutum tawadu ba girman kai to babu dan adam da zai ji daɗin rayuwa irinsa amma in Allah ya baka girman kai da jiji da kai da jin cewa kai babu wanda ya isa ya ma kaza to ka shiga uku kullum ku sai Allah ya jarrabe ka da wannan sai ta an gizo ma mutanen da za su yi ma kaza kuma kullum ranka a bace ya hada ka da cuce-cuce iri-iri da hawan jini da meye shikenan baka da lafiya amma wallahi ka kwantar da zuciyarka ka dogara ga Allah ka nema ta hanyar da ba za a yi ma gori ba sannan kuma kai karka wa kowa burin Allah ya hore maka ka tuno cewa ni'iman nan da kake bayarwa Allah ne baka in ka bayar Allah subhanahu Allah zai kara maka in ka hana nasa ne aro ya baka zai iya kwacewa to in ka yadda da wannan abun zaka zauna lafiya ai na sha gaya mana kissar mutumin nan da ake ba shi taimakon sa yake zuwa ya ba shi ma ya ba da taimako ko daga cikin magabata a tabi'un wani waliyin Allah da Allah ya so ya masa wato karama inda wannan yana cikin karama ta waliyai na sha baku labarin a maimaita ko a kyale shi kun sani wanda bai sani bai gaya wanda ya sani wani malami yake ba mu wannan labarin kuma yana cikin sayarwa alamin nubala na malam zahabi a kisar wani daga cikin tabi'ai in aka bashi abin taimakonsa lokacin da ake ba da taimako kowa a ƙarƙashin gwamnati a wancan lokaci da albashin da ake bashi albashi ne ba na aiki ba saboda lokacin gwamnatin an yi yaƙi an samu ganima zamanin khalifofi to kawai abin nan arziki ya wadata sai a rika rabawa kowa da sunansa musamman su ƙasa su ba noma ba ba wani abu ba wata hanya in ba kasuwanci kake ba baka da komai to aka yanka wa kowa albashi shi wannan bawan Allah wani salihin bawa ne mutumin kirki Allah ya hore masa halin ya taimaka ana bashi nasa sai ya je gidan matalauci ya bashi mabukaci sai ya dawo gida yana dawowa gida kuwa yana zama karkashin fulansa yana daga karkashin fulansa sai ga wannan abin da ya baɗin Allah dawo masa da shi nan a duniya fa ba a cikin dukiyarsa a cikin kasuwanci ya ga a ya haɓaka albarka ba a'a ainin abin da ya baɗin sai ya gan shi kullum haka to shine wani mutumin ya ji labari da ya ji labari shine shi ma da aka bashi nasa sai ya je gidan mabukaci sai kai masa ya dawo gida sai ya je buɗe filansa sai bai ga komai ba washe gari wani watan ko wani satin da ya sake karɓar taimakonsa ya je ba matalauci mabukaci ya sake dawowa ya buɗe ƙarƙashin bulansa ba komai sai ya tafi gidan wannan mutumin yake tambayarsa ah ba Allah an ce ba mu am labari yanzu mana an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai ce eh sai ce to ai ni nayi ban gani ba sai ce to ai kai gwada Allah kai ba ka bayar ne ga wannan mabukacin saboda ka samu lada ba a'a wannan irin abin kake so kai ma ai maka bari ka gwada Allah ko zai maka Allah kuwa tunda ba dan shi kai ba ba zai maka wancan din ba to haka Allah yake zaka idan mutum kuma wallahi ku gwada ku gani ko da ke in na ce ku gwada kuma sai ku irin wani ke abin nufi a rayuwa ko baka gwada ba ka lura da mutane duk mutumin da yake mai taimakawa mutane za ka gan shi Allah maɗaukaki na barinsa cikin rufin asiri ko ba haka ba ne yau don haka ka yi niyya mai kyau ka yi don Allah ka riƙa taimakawa mutane za ka ga Allah ba zai barka da talauci ba amma in kana rowa kana hanawa to Allah subhanahu wataala sai ya barka da talauci kuma ya jarrabe ka na kaɗin na hannunka ya ƙare dan babu wanda aka haife shi da dukiya da zai ce har abada ba zai zama wato matalauci ba Allah madaukaki ya tsare mu to mu je ce wa inna ma kana almannu bis sadaqati mufsidan laha muharrama shi wannan kai bu ai kai gori ga mutumin da ka bashi taimako yana bata sadakar da ka bayar kuma ya zama haramun ne dan me li'anna alminnata lillahi ta'ala wahdahu domin shi yin gori na Allah ne kawai Allah ne mai yin gori shi yasa dama ya kira baiwa sunanta alminna minna minna kun ga man daga mannu shi idan ya bayar zai yi gori saboda dama ya cancanta ya yi komai nasa ne ba ba shi aka yi ba shi komai na asali nasa ne zai ce kai dama ai an halicce ka ne don ka bautawa Allah to me yasa ba kai kaza ba ba kai kaza ba bayan kuwa ni ne ma kaza ni ne ma kaza ku duba ku gani yadda Allah madauki ke kiran mu mu bauta masa ta hanyar amfani da baiwar da ya mana ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون أنه هو الذي فعل ذلك كما أن منيني دعوات كما أقول قولي أتكنت يا كو متاني ku bautawa ubangijinku wanda ya halicce ku da ku da waɗanda suka zo gabaninku shi ne wanda ya sanya muku ƙasa shimfiɗa ya sanya muku ƙasa a sama ta zama gini daga saman nan ya zubo muku ruwa daga ƙasa bayan ruwan ya zuba ya fitar muku da arziki daga sama haka na ce na ji kamar kuna gyara ku daidai na faɗa daga saman nan ya zubo muku ruwa da ruwan ya sauka a ƙasa Allah ya tsiro muku kuma da abinci daga ƙasa sai ya ce don haka kar ku sanya masa kishiyoyi alhali kuna sane da cewa shi ne muku wannan abu shi muku wannan baiwar yayi maka kaza ashe yana da damar tunda shi yayi original baiwa ba wani ne ya bashi ya muku ba to yana da damar ya muku baiwa mun fahimci wannan abu to amma kai abin da ke hannunka ba da shi aka haife ka ba ko anan duniyar ma tukun haka ne anan ka same shi kuma na Allah ne Allah ne ya baka babban abin da zai maka amfani a ciki dama shine ka taimaka wa wani da abin da zaka ci a cikinka da abin da zaka tufatar da kanka duka zai bi jikinka ne ya lalace ba lada ba komai sai wanda kai wa iyali la'alla da niyya shi ma mai kyau Allah madauki baka lada akai amma banda wannan wancan da ka bai wa dan uwanka din nan a nan duniya shine zaka gani a lahira shi za a fito maka da shi to Allah ya sa mu gane waɗannan abubuwa Allah ya sa masu shi su taimaka wa marasa shi sai ce wal ihsan sai ce wal ihsanu kulluhu lillah hakanan kyautatawa dukkaninsa na Allah ne fal abdu la yamannu bi ni'matin bi ni'matillahi wa ihsani shi ko bawa bai kamata ba gare shi yayi yayi gori mun gane wannan yayi yayi gori da baiwar da ko ni'imar da Allah madaukaki ya bashi da kyautatawa da Allah ya masa shi Allah ne ya kyautata masa ya bashi mun gane wannan don haka bai kamata a ce shi kuma yayi gori ba tunda abin ba nasa bane wa ihsanihi wa fadlihi da falalar Allah wa huwa laysa minhu alhali kuwa abun ba nasa bane na Allah ne ma'ana fal abdu la yamunnu bi ni'matillahi wa ihsanihi wa fadlihi wa huwa laysa minhu Allah baya ai wato mutum bawa baya yin gori da ni'imar Allah da kyautatawar Allah da falalar Allah alhali ko nan kyautatawar da falalar nan ba daga gunsa take ba ta Allah ce wa aidan kuma har yanzu fa innal manna musta'bidun liman yamunnu alaihi shi mai gori yana neman yana kokarin ya bautar da wanda yawa gorin ne ko me ma'anar bautarwa ka ba shi taimako ka ne masa gori yanzu kai ba za ka yi min kaza ba bayan ku ni nema kaza ashe so kake ka bautar da shi don yi ma wannan abin da kake so kun fahimci wannan abin wannan shine musta'bidun musta'bidun liman yamunnu alaihi wa dhullu walisti'badu la yanbaghi illa lillah mun gane wannan da kaskanci da bautarwa sanya wa mutane kaskanci da sanya musu bauta a kagara musu su zama bayi ga wani baya cancanta a yi shi ga kowa sai Allah Allah ne kawai mai yin wannan abu ya sa bayinsa su zama masu kaskanci gare shi su ne masu bukata gare shi ba shi ne mai bukata a gurinsu ba wallahu ghaniyun bi zatihi Allah kuwa da zatinsa mawadaci ne baya buƙatar komai me ma'anar Allah ghaniyun bi zatihi in ce bi zatihi baya buƙatar komai la aklan wala shurban wala ayi haja ko ci ko sha Allah baya ci baya sha baya kuma buƙatar komai saboda kamalarsa duk mai ci mai sha buƙata ce ta sa yake yi so yake ci gaba da rayuwa so yake samu kayyumiya so yake samu kaza Allah ko kayyumiyarsa tana nan baya bacci baya gengedi baya ci baya sha ba mu taba jin wani abu irin wannan ba a ci domin duk abin da muka sani menene halittar Allah Allah ko ba mu san shi ba sai abin da ya bamu labari dangane da kansa mun fahimci wannan da haka waɗannan abubuwan siffofin Allah ne dan mai dan adam zai ɗauki siffar Allah ya sawa kansa ka nemi sai mutane sun bauta maka sun zama sai sun tuna cewa kai musu kaza kai musu kaza kai musu kaza ba dan komai ba sai dan kawai su yarda da kai wani abu ne ko su baka wani abu na duniya ko kuma a ce su baka wani matsayi to wannan bai kamata ba sai ce wallahu ganiyun bi zatihi an jami'i makhluqati baya buƙatar kowa daga cikin halittarsa wa kulluha kuma su ma makhluqatu hudin wato makhluqatin Allah dukkaninsu muftaqiratun ilaihi suna buƙatar sa bizzati da zatin sa fi jami'il halati wal awqati a kowanne yanayi a kowanne kuma hali a kowanne hali a kowanne lokaci suna buƙatar Allah subhanahu wata'ala da zatin sa zatin sa ma'ana zatin Allah haƙiƙanin Allah in ba zatin Allah ai ba kowa domin shi ne alhayyul qayyum in ba shi ba mai rayuwa kuma don haka ashe ba komai namu da zai gudana in ba da Allah ba subhanahu wataala duk biyan bukatunmu ga Allah suke shine abin da ke nufi yace fa sadaqatukum wa infaqukum wa ta'atukum sadakar da kuke yi da ba da dukiyar da za ku bayar da da'ar da za ku yi Allah ya'udu maslahatuha ilaikum maslahatta yana komawa zuwa gawa gare ku ba Allah ba wa naf'uha ilaikum hakanan amfaninta duk yana komawa ne zuwa gare ku ba amfani ba gun Allah ba Allah in ka ce ka ɗauki dukiya ka taimaka wa mabukaci wa ka baiwa mabukaci ka baiwa kuma amfanin kanka ka baiwa saboda kai zaka samu lada ran lahira wannan zai daga maka daraja ka samu aljanna abin ya tafi gurin Allah hmm? lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum duba lan yadda muke yi da hadaya abinda Allah muke ga mana a suratul hajj duk abin da muke bayarwa na taimako naman da jinin baya zuwa gun Allah Allah baya bukatar jini Allah baya bukatar nama naman da kuka yanka da sunan Allah ba kuke ba mabukata ake bewa amma wannan dukiya da ka cire ka bayar ladanta kake so Allah maɗauki ya baka a lahira ashe duk amfanin naku mun fahimci wannan abu Allah maɗauki ya samu gano kuma mu hange waɗannan abubuwa da'iman sai ce wallahu ghaniyun Allah mawadaci ne anha daga waɗannan abubuwa wa ma'a hadha kuma duk da haka fa huwa halimun to shi Allah subhanahu wataala mai haƙuri ne halimun ai alaman asahu Allah mai haƙuri ne akan duk wanda ya saba masa yanzu in Allah baya haƙuri irin abin da muke masa na sabo ya ba mu ci ya ce mu nema ta hanyar halal mun ƙi nema ta hanyar halal ɗin mu cuci wannan mai ƙarya mu samu a ba mu amanar ɗan adam mu kwashe abin wani ya shigo hannunmu mu ɗauke a buge wannan a sace kayansa a haura gidan wannan a sata a ɗauki haram a ci ya ce kar a ci duk waɗannan abubuwan Allah yana so ko ba so baya so to amma yana ce mana haƙuri kuma muna samun arzikin a haka kun fahimci wannan abin ban sani ko kun hango abin da nake ni na hango a wannan wuri idan ba shi da haƙuri in ya ce a nemi halal kar a nemi haram sai aka nemi haram ake ci aka ƙi neman halal me zai yi sai toshe ƙofar haram ɗin ma sai ya zama da haram din da halal din duk an hana muku amma Allah bai wannan ba sai bar ku haka ana samun abincin ana ci ta hanyar kuma ba hanyar da yake so ba ga saban Allah iri iri zinaci luwaɗi giya menene mutane yanzu har ka gaya musu abu kaza ba kyau sai su ganka wani ba kauye baka waye ba baka san rayuwa ba kuma gashi a qur'ani duk waɗannan laifukan ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah ya gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana baya su amma kullum hauhawa su muke aukawa muke aikata su muke yi kuma Allah subhanahu wataala da rahamarsa yana bari mu muci mu sha kuma mu gyatsa wani ma maimakon sai alhamdulillah ya dankara ashar kuma in an jima ya sake nema kuma ya sake samu saboda me duk wannan hakuri ne na Allah to Allah madauki ya ƙara hakuri akan mu ya kyautata mana halin da muke ciki ba dan halinmu ba to muje sai ke cewa halimun alaman asahu la yu'ajiluhu bi uqubatin ma qudratihi alai ai baya gaggauta uquba akan mutum tare da ikon akan hakan yana da iko ya gaggauta uqubar ta zo tun a nan duniya amma yana da hakuri walakin rahmatuhu amma rahamarsa wa ihsanuhu da kyautayinsa wa hilmuhu da kuma haƙurin nan nasa yamna'uhu min mu'ajalatihi lil asi wannan suna hana shi ma'ana wannan tunda siffofi ne na zatin sa ma'ana shi yake hana kansa ta hanyar wannan siffofin shi ake nufi domin siffar Allah menene siffa ce ta zatin Allah karkace akwai wani abu daban ba Allah ba da yake hana Allah so nake ku gane wannan abin da malamin ya rubuta anan yamna'uhu dinnan wani ya ce Allah wani abu da hana shi abu me aka faɗa rahamarsa da me da ihsaninsa da kuma me hilmin haƙurinsa waɗannan kuma menene siffofi ne siffar Allah ce don haka duka Allah ne mun fahimci abin duka ko ka ce duka na Allah ne kar mu shiga babin waccan magana ta mu'tazilawa ba mu da lokacin mu shiga cikin da yanzu ko suna cewa tattaunawa da suke ta ɓata lokaci washin sifa ita ce mausuf ko kuwa sifa ba ita ce mausuf ba wani abu ne daban in an ce kai dogo ne to kai din daban dogontakar daban ko ko dogontakar kai ce ita kai din ma kai ne ita shine suke ta wannan tattaunawar mm. dogontaka wannan hausar ba ta da kyau ko tsawo ya kamata ce yawa a tunda dai sifa ce kamar Allah maɗaukaki siffofinsa na ilimi kamar wannan da rahama da ihsani da hilmi su wannan siffofin su ne Allah ko ko Allah daban wannan siffofin daban me za ku ce in an tambaye ku su ne na ban ji ba yawwa ya siffantu da su haka ake cewa a ilmance sai ka ce sunayen Allah da siffofin Allah na Allah ne la hiya huwa wala huwa hiya wala hiya ghairuhu wala huwa ghairuha haka suke faɗi malaman tauhidi amma ka ce kamar yadda Allah ke faɗa kai girmama ga Qur'ani Allah ce walillahi al-asma'ul husna shikenan cewa sufo a sunayen nan na Allah ne don haka sai ka ce ka kawo lamun kawai ta istihqaqi sai ka ce wannan Allah ya cancanci waɗannan sufofin sa ne to mu kyale wannan mu kyale shi na dai riga na shiga a sai ke cewa bal yuhmiluhum Allah baya gaggauta waɗannan masu saban azabar su bal amma yuhmiluhum yana yana jinkirta musu ahmad daga ahmala ko ai amhala kai ba ahmalahum bane yumhiluhum yumhiluhum ma'anarsa shine yana jinkirta musu ba ahmala ban an ce ahmala kai watsi da abu kai wofintar da shi shine ihmali ba ita ce anan ba yawwa wannan wa yumhilu bal yumhiluhum amma yana sassauta musu yana jinkirta musu wa yusarrifu lahum al-ayat kuma yana jujjuya musu ayoyi la'allahum yarji'una ilayhi ko sa koma zuwa gare shi wa yunibuna ilayhi kuma su koma su tuba kuma su bi wannan tuban da kyakkyawan aiki fa'iza ulima fa'iza ulima in aka san ko? haka ne ko? fa'iza ulima ta'ala annahu ko fa'iza alima ta'ala annahu la khaira fihim wala tugni anhumul ayat in Allah ya san cewa waɗannan mutanen masu saban Allah la khaira fihim babu alheri tare da su wala tugni anhumul ayatu kuma duk wata aya duk wata duk wani misali da ake bugawa dan su gane ba za su gane ba wala tufidu bihimul mathulat haka nan misalai da ake bugawa duk ba za su yi musu amfani ba to in haka ta faru anzala bihim iqabahu sai saukar musu da uqubarsa wa haramahum jazila thawabihi kuma ya haramta musu wato sakamakon sa wanda yake jazil mai yawa nan haramahum za ku karanta ba haramahum ba akwai bambanci tsakanin harama da harama harrama shine dokar haramtawa kace abu kaza haramun harama kuma a hana mutum abu yawwa shine ma'ana ya hana su ya zama an haramta musu amma ba ta dokar misali karsi kaza ba ma'ana an hana su samun abu kaza ma'ana kenan Allah zai musu hukuma kuma ya hana su samun wannan lada ladan da yake mai yawa da za su samu sakamako mai kyau a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da halaye masu kyau da za su kuma yi mana amfani kuma mu ɗauki wato ɗabi'u da karantarwar da Allah maɗauki mana a wannan aya bi jiddiya wa bi kulli jiddiya mu dage mu zama mutane masu taimakon kanmu kullum ina kiran mu cewa mai amfani da wannan wata tunda Allah ya kawo mu kan wannan aya din mai amfani da wannan watan watan wajen kafa kwamitoci na kula da marayu ana yi a wasu wuraren duk shekara ina faɗa don Allah mu ƙara ƙarfin wannan abun ina fata mu ga cewa a garin nan kowace unguwa sun ɗauka kowane gari su ɗauka idan ana tsoron rauni a unguwa unguwa unguwa uku ko hudu ko biyar su haɗu wuri guda su yi kwamiti mai ƙarfi da za su bi wallahi ku daina rena ɗan kaɗan ɗin da ake baiwa mabukatan nan ɗan kaɗan ɗin da kake ga idan ka baiwa wani kaɗan ne ba zai ishe shi ba wani wannan abun ya ishe shi ya daɗe sai wata ya maka addu'a addu'ar alheri don haka ko mun samu kaɗan mu raba kaɗan ɗin yanzu a ce a tsakaninmu kowa ya aje duk wata zai ba da kaza daga nan zuwa baɗi ina fata da Allah ku kafa wannan abu a kafa a kowace unguwa kuma a yi sunaye na gidan da yake akwai marayu da matan da mazajensu suka mutu zawarawan da sun daɗe sun rasa aure a tausaya musu tun ba su shiga wani hali mummuna ba kuma ana samun wasu suna shiga to kar mu bari su shiga ko su matsa wa kansu bara ko in tana da saurin ƙuruciya ta shiga zinace-zinace don ta samu abin da za ta ci Allah kiyashe mu to wannan abubuwan in muka kafa irin wannan kwamitocin wannan abin shi ne in Allah maɗauke taimake mu sai mu maganin waɗannan don haka ina fata don Allah ba sai mun sake nanatawa ba a kafa waɗannan kwamitoci a la'allar ko da ke wasu suna cewa wani lokacin wai idan ba shugabanci aka fa aka ce to an kafa wani ne shugaba ba to mutane ba sa abin nan to la'alla zan duba insha Allah kafin wani lokaci amma duk wanda na dora kuma kar a kar ya ce ba zai ba yawwa zan kafa gwargwado alal akalla ko guda daya daga nan da sunan nan masallacin sai kuma a buɗaɗa wasu unguwannin su masu yi insha Allah sai zama ana tam ana zuwa neman taimakon kuma mu ma mu taimaka wa kanmu ko kwano ɗaya fa wallahi kwano ɗaya na gero a cikin azumin nan in ka baiwa wanda ba shi da shi baka ga irin addu'ar da zai maka ba wani tun daga fitowar ramadan din nan fa har ramadan din ya kare ba a samu kunu a gidan ba ba a yi ba saboda babu abin da za a yi ko ba haka ba ne akwai wannan ko babu tsakani da Allah kuma kuma kun sani to maimakon kullum mu je mu shiga cikin gidanmu mu ci mai daɗi su suna shan mai wahala dan me in ba mu fito musu da wannan mai daɗin ba alal akalla wani abin da su ma za su iya ci mu ba su mana dan Allah ya kamata mu yi wannan abu Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya sare mana za mu tsaya nan tilas akwai abubuwa na darussa a wannan aya amma dai gwargwadon hali tunda darasin babba da yawa mun san shi abubuwan da suke ciki na yi kokari na shigar da su cikin wannan darasin ba sai mun sake tsayawa a kansa ba insha Allah Allah kai mu gobe aya ta gaba za mu tashi akan ta duk da dai tana da alaka da wannan ya kamata a ce da mun gama da ita yau amma za mu tashi akan ta sai kuma mu yi na gaba bi idnillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya sare mana al'amuran mu Allah karbi ayyukan mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wata mai albarka Allah ya karbi ayyukan mu na alheri wanda ke cikin kunci na bukata na talauci da rashin yi daga cikin marayu ko kuma matan da ba su da mazaje muna roƙon Allah ya kawo musu tallafi ya taimake su ya fidda su daga rayuwar kaskanci Allah ya ba su wato izza Allah ya biya musu bukatunsu na alheri a wannan rayuwa Allah ya fidda mu baki ɗaya daga dukkan tsanani wanda zai sa wato mu shiga saban Allah a sakamakon wannan tsananin Allah kuma ya karɓi ayyukan mu salihai Allah muke roƙo a wannan wata mai alfarma har yanzu muna fata Allah subhanahu ta'ala ya saukar mana da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa duk wani abu da za a kulla dan a cuci addinin musulunci ya Allah muna roƙonka kai maganin sa da abin da muke da labarin sa da wanda ba mu da labarin da wanda muka san me yi da wanda ba mu san me yi ba ya Allah ka hana wata cuta ta same mu daga makiya addinin musulunci a ko'ina Allah kuma ka ba da zaman lafiya da izza ga addinin musulunci a duk ƙasashen duniya Allah ka ba mu haɗin kai da son junanmu dukkan alheri da ɗan adam yake so ya same shi Allah ka ba mu dukkan sharri da ɗan adam ke gudu Allah ka kaɗe mana wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum